نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلئ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدشاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Koriya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi, a wannan masallaci, a wannan unguwa ta Bani Fando ta biyu, a cikin wannan gari na Niyamai a wannan ƙasa mai albarka ta Nijar. Domin gabatar da karatun wannan littafi na Allamiya. na ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wannan shine zamanmu na biyu a wannan rana ta asabar sha biyu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 wanda ya daidai da yau goma ne ga watan biyar aiwa annabi isa alaihi salam shekara 2025 wanda in Allah ya so ya yarda za mu tashi baiti na biyu wanda a rana ya tayo mun kwana wajen bayani akan baiti na farko wanda wannan baiti na biyu yana magana ne akan cewa magana a cikin aƙida ta magabata wannan baya canzawa magana ɗaya ce shi yasa ƙwada shekul islam ibn taimiyya ta rahimahullahu ta'ala a shek ibn taimiyya Allah ya masa rahama yake cewa isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddal ma'ana isma ka saurara saurare na riskan al'amari na fahimta saboda shi saurare kashi biyu ne akwai saurare na idrak ma'ana na riskar abu akwai saurare wanda yake kuma na rabkanwa mutum ya ce ya ji amma kuma sai ya rabkana kenan jin ba shi ba ne ba na gaskiya to shi ne nan mala yake cewa isma ka saurara kalama muhaqqiqin fi qawlihi yani magana ta wanda yake bin mazhaba ko hanya ta magabata a cikin duk abin da zai faɗa to magana ɗaya ce wadda la yansani anhu ma'ana baya karkacewa game da wannan maganar wala ya tabaddalu sannan wannan magana kuma ba ta canza ba yanan magana game da abin da ya shahi aƙida ta salaf magabata magana ce wadda take ba ta karkacewa ba ta canzawa to wannan kamar yadda muka faɗa da farko da mala ya ce isma nan yana nuhin bi ma'ana istame sam'u idrak ma'ana ka saurara saurare na riska na riskar abu ba saurare ba na cewa ka ji amma ma'ana tamkar baka ji ba saboda malamai suke cewa shi as-sam'u nau'ani ji nau'i biyu ne nau'i nau'i biyu akwai sam'u idrak kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma mun yi da'a wanda shi ake ce ma samu idrak kenan sun ji abin da aka faɗa sun riske shi saboda haka sun yi ɗa'a sannan akwai yani sam'u ghafla ji na rabkana kamar yadda Allah ke faɗa a suratul amfal da suke cewa da Allah ya ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zamanto kamar waɗanda suka ce mun ji amma sai Allah ya ce wa hum la yasma'un su ma'ana ba sa ji ba sa sauraro kenan sun saurara amma ya shi sauraron ya shiga wannan kunnen ya fita cikin wannan kunnen kenan ba saurare ba ne ba na fahimta na ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala a'a saurare ne na ramkanwa. Shi yasa nan da ya ce kalam muhaddiqin fi qawlihi yana nihin muttabi'in li mazhabis salaf fi kulli ma yaqulu wanda yake bin hanyar magabata a cikin duk abin da zai faɗa to magana ce wadda ba ta canzawa. Da yace la yansani anhu bi ma'ana la yahidu anhu wa la yanharif ma'ana baya kaucewa game da wannan hanya sannan kuma wala ya tabaddalo ma'ana baya canzawa ina kun ga wannan baiti a takaice baiti ne wanda yana magana akan cewa ya kai waɗanda ake magana da kai ko waɗanda ake magana da ku ko kai da ake magana da kai wanda wannan littafin yake a gabanka ma'ana ka saurari magana ta wanda yake bin tafarkin magabata wannan magana ba ta canzawa ba ta kuma karkatuwa saboda magana ce wadda aka ciro ta daga littafin Allah kenan duk abinda magabata suke akai ko suke faɗa salaf kenan musamman ma akan sha'anin aqida abinda wanda aka samo daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga abinda aka samo shi daga alkur'ani da sunnar manzon Allah kaga magana ce tabbatacciya wadda ba ta canzawa wannan kenan sai baiti na uku shi kuma baiti ne wanda yake magana akan cewa wajibi ne ga dukkan musulmi ya zamanto yana kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanan ya zamanto kada ya zamanto daga cikin wasu jama'an da suke kiyayya daga da wasu daga cikin sahabban manzo Allah yana aqidar magabata aqidar ta ahlus sunna wal jama'a shine san sahabban manzon Allah da aka kana shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa hubbu sahabati kulli kullihim li madhhabun ومودة القربى بها أتوصل معنى حب الصحابة كلهم سن صحابي جبات ينسو باب ونن صحابي باب ونن أعدك صحابة من ذا الله صلى الله عليه وسلم سنسو ما لا يتي لي مذهب ونن شيني تفركنا معنى شيني مذهبات شيني أكيدات سن صحابة من ذا الله جبات ba na bambanta wani daga cikinsu wajensu dukkansu sahabbai ne na manzan Allah don haka dukkansu ina son su wa mawaddatul qurba biha atawassalu da kuma kaunar dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da matansa da iyalinsa gaba daya wannan da shine nake tawassuli a wajen ubangiji Allah subhanahu wataala ina kun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqida ahlus sunna wal jamaa wajibi ne a kaunace su in an ce as-sahaba wannan jam'i ne na sahabi suke cewa as-sahabiyu man laqiya man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala dhalika wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya yi imani da annabi kuma ya mutu akan haka to wannan shi ake ce masu habin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin waɗanda suke cewa marra'a wanda ya ga annabi shine wasu malamai suke cewa to ai akwai waɗanda sun haɗu da manzan Allah amma ba su gane shi saboda makahi ne kenan in kace wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wanda kenan ko da ya zamani da shi ma'ana kenan shi ban da shi ko kuma a'a wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi imani da manzan Allah ba shi ma sahabi ne a'a wanda as sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya haɗu da manzan Allah ya yi zamani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana mai imani da manzan Allah kuma ya mutu akan haka. Ko, wannan shi ne sahabi. Ina kaga wannan da ya ce kullihim dukkansu, kaga wannan kamar raddi ne akan shi'a. A shi'atun rawafit, waɗanda suke sukan sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallama kuma suke saba ma dalilan da suka zo suna bayani akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai ɗan shi'a rafida waɗanda suke sukan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk dalilin da ya zo na alkur'ani ko na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuni akan falala da fifikon sahabban manzon Allah to suna saba ma wannan dalilin aqida ta ahlus sunna dukkan sahabban manzon Allah wajibi ne ma'ana a matsayin ka mai imani ka so su wannan ita ce aqida ingatacciyar aqida aqida wadda take tsabtataccen aqida amma ai shi'an da suke suka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abin ma ya kai sun ketare sahabban manzon Allah har sun shiga ma cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda akwai waɗanda suke sukar iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ɗan shi'an da suke ma'ana cin mutuncinsu musamman ma Aisha radiyallahu anha to wannan ba aqida bace ta sunna ba aqida bace ta musulmin kwarai aqidar musulmin kwarai shine son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma son iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan malamai suke cewa sahabbai suna da haƙoƙi akan mu daga cikin haƙoƙin sahabbai akan mu shine at-taraddi alaihim wa mahabbati nema musu yardan Allah da ka ambaci sunan sahabi sai ka ce radiyallahu anhu wannan haƙƙi ne da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suke bin dukkan musulmi. Nema musu yardan Allah subhanahu wa ta'ala da an ambaci sunan sahabi ko ka ambaci sunan sahabin manzan Allah kenan ka ce radiyallahu anhu da kuma san sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Don san sahabban manzan Allah san manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam. saboda Allah subhanahu wata'ala na faɗa a suratul tauba yana cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladheena tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون السابقون الأولون waɗanda suke ma'ana na farko-farko su ne sahabban manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda suke kan gaba al'awwaluna na farko min al-muhajiri na wal'ansa daga muhajirai waɗanda suka yi hijira saboda ƙaunar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma mi rukunsu da addini suka zaɓi su yi hijira ma'ana su bar dukiyoyinsu su bar ma'aifarsu su bar danginsu su bar ‘ya'yansu da matansu ma'ana su yi hijira domin tsira da addininsu wanda sai da Allah ma subhanahu wata'ala ya ma'ana nuna cewa waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا ألا يأمبت مهاجرين وإن سك بردوك ينسو سيمتين يطوش شي كأي يا بركوني يزو مدينة سوكم متانا مدينة saboda imaninsu ma'ana sai su abin da suke kauna suna son abin sai su zaɓi wanda ya yi hijira ya zo ba komi su ba su su yi haƙuri idan da haka wannan haƙƙi ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kanmu wal ansari da mutanen Madina allazina tabauhum wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi sahabban manzon Allah da kyautatawa ko da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah to ta kaka mutumin da aka ce ko kuma jama'ar da Allah yake ya yarda da su sun yarda da Allah su zaman to abin suka a wajenka in dai ba gurɓataccen imani an ga mutum ba da zai waɗanda sahabban Allah ya musu kashe ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu ma'ana sitan akan mi akan cewa ya yarda da su radiyallahu anhum mutumin da Allah ya yarda da shi to kai in bai zaman to yarda a wajenka ba to wane ne zai zaman to yarda ma'ana a wajenka saboda haka ubangiji Allah ta'ala ya ce wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya yi musu tanadi ya shirya musu gidajen aljanna masaukaiya waɗanda ƙoramai ke gudana a ƙarƙashin su a ƙarƙashin bainayen gidajen aljanna Allah ta'ala ya ce khalidina fiha abada kuma suna madawama a ciki har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wannan shi ne haƙƙi na farko daga cikin haƙƙoƙin sahabbai a kanmu na biyu itiqad annahum afdalun nas ba'da al-anbiya'i war rusul mutum ya kudurta yayi imani ya yadda cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune mafifita a cikin mutane bayan annabawan Allah da manzanni bayan annabawan Allah da manzanni a cikin mutane mafifita mafi daraja a wajen Allah su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi ya zo hadisin imran bin husaini radiyallahu anhuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce khairukum qarni mafi alkhairin ku su ne ƙarni waɗanda suke a zamani na a lokaci na su ne na a zamanin manzo Allah sahabbai da haka manzo Allah ce khairul quruni ƙarni sai ce sunnal ladina yaluna sannan waɗanda suka biyo su su ne ne tabi'ai ke sunnal ladina yalunahum sannan waɗanda suka biyo su su ne tabi'i tabi'i ila kaga wannan na nuna fifiko na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a matsayinka na musulmi aqida ka ba ta zama to aqida ingantacciya dangane da sahabban manzon Allah sai ka yarda da wannan sai ka yarda da cewa sahabban manzon Allah su ne mafifita bayan annabawa da manzanni a cikin mutane sannan haƙƙi na uku alkafu amma shajara bainahu mutum ya kama bakin shi dangane da abin da ya faru tsakanin sahabbai na rikici na fitintino ana samun wasu masu gurɓatacciyar aƙida suna amfani da abin da ya faru ga sahabbai da wannan suke sukan wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba aƙida ƙwarai ba ce saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa la tasubbu ashabi kada ku dinga zagin sahabbaina wasu na amfani da rikicin da ya shiga a tsakanin sahabbai har ma wasu rututtukan ma sun sanya yaƙi a tsakaninsu sai wasu na amfani da wannan suna zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan ba aqidar musulmin kirki bace da aka manzo Allah ce la tasubbu ashabi kada ku dinga zagin sahabbaina manzo Allah ce ku sani darajar sahabbaina tana sama ga darajar kowa manzo Allah ke ce fa law anna ahadakum anfaqa misla uhud da'aban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ɗayan ku zai ciyar da zinariyar da girmanta ya kai dutsen Uhud, kowa ya san da cewa musamman ma waɗanda suke zuwa aikin haji suna ganin dutsen Uhud ba karamin aiki ba ba karamin duci bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zaka ciyar da zinari yadda girmanta da yawanta ya kai dutsen Uhud to ba zai kai mudu guda ba da sahabi na ya ciyar a wajen daraja mudu guda wanda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ciyar manzo Allah ya ce ko rabin mudu kai abin da za ka ciyar wanda girmansa ko yawansa ya kai dutsen Uhud darajar shi ba za ta kai darajar mudu ko rabin mudu na wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wannan a takaice wannan su ne haƙoƙi guda uku wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke bin kowane musulmi shi yasa da malam ya zo da wannan baiti wa yace wa mawaddatul quba biha atawassalu mawadda anan shine mahabba an samo shi ne daga alwud sannan alwud yana daga cikin maratibul mahabba matakai ya soyayya guda goma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alf sana ma'ana ɗayansu yana guri yana gurin inda a rayar da shi shekara duhu na ana nihin mushrikai da kuma yahudu suna gurin da su samu dogon rayuwa ina kalma kaga yawaddu nan tana zauwa da ma'anar ya tamanna shi yasa malai ya cewa wa mawaddatul qurba al qurba shine qarabatun nabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana makusantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune matansa da banu hashim da kuma banul mutallib wayannan sune ake ce ma qurba da haka malai yace san waɗannan shine wa mawaddatu kaunar ma'ana alƙurba su ne makusantar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama matansa da banu Hashim da banu Muqallib ya ce da wannan ne aka wasalu nake neman kusanci zuwa ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala domin wajibi ne ma'ana neman kusanci a wajen Allah. Idan aka ce a tawassalu malaman larabci suna bashi ma'ana a tawassul. ma'ana suke cewa ma'akuzun min alwasila ma'ana daga alwasila ne alwasila shine at-tawassul ila al-murad shine mutun ya kai ma manuha idan mun kana da wata manuha da kake so ka kai zuwa gare ta to shine ma'anar ma'ana at-tawassul wa sa'yu ila tahqiqihi kana kokarin ma'ana tabbatar da wannan manuhar amma a shari'a ma'anar التوصل شيني التوصل إلى رضوان الله كي وازوا قسام يردن الله abinda mutum zai yi domin ya sami yardan Allah shine ake ce mami ake ce ma at-tawassul da kuma samu aljanna na aikata wani abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta da barin kuma abin da ubangiji Allah subhanahu wataala ma'ana ya hana da haka shi irin wannan tawassulin ya kasu kashi biyu akwai tawassulin mashru tawassuli wanda aka shar'anta wanda a shari'ar musulunci halal ne shine at-tawassul ila Allah bil wasilati as-sahihati al-mashru'a mutun ya nemi kusanci zuwa ga Allah ma'ana kaiwa zuwa ga samun yardan Allah ko kuma aljannar ubangiji Allah subhanahu wata'ala da irin tawassulin da aka shar'anta shi kuma التوصل المشروع نوع أكل معنى ثلاثة أنواع نوع نوع التوصل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته شين متين يتوصلي da wani suna daga sunayen Allah ma'ana ya ambaci wani suna daga cikin sunayen Allah ya yi tawassuli da shi ko wata sifa daga cikin siffofin Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kamar musulmi idan ya zo addu'a ya ce, Allahumma inni as'aluka bismikar rahmanir rahim an tarhamu ma'ana ya Allah da su ina roƙonka da sunanka mai rahama mai jin ɗaya Allah ka yi mini rahama kaga ar-rahman da ar-rahim wa'annan sunaye ne daga cikin sunayen ubangiji Allah subhanahu wataala idan idan kana son Allah ya maka rahama idan kana iya yin tawassuli da wani suna daga sunayen Allah kenan yani bismika allahumma ko kuma allahumma inni as'aluka bismika arrahmanir rahim an tarhamani ya Allah mai rahama mai jin dai Allah ina roƙonka da sunanka mai rahama mai jin kai kai mini rahama ya razzaqu irzuquni ya Allah wanda yake mai arzutawa Allah ka arzuta wannan ya halitta dalilin da ke nuna cewa ya halitta Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin suratul a'raf walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku kira Allah da waɗannan sunaye ma'ana ku yi tawassuli da sunayen Allah kyawawa ku roƙi ubangiji Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka bada wannan misali wannan shine tawassuli na farko daga cikin tawassuli wanda aka halitta. Nau'i na biyu, attawassulu ila Allah ta'ala bil amali salih shine neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da yin aikin kwarai. Mutum ya aikata aikin kwarai ko kuma mutum ya ce, Allahumma bi imani bika wa mahabbati laka ikhfirli. Ya Allah, sanadiyar imani na da kai. da ƙaunar da nake maka ya Allah ka gafarta min wannan shi ne ake ce mai at-tawassul bil amali salih ko ma'ana imani da san Allah wannan duka amali da haka mutum na iya roƙo ubangiji Allah subhanahu wata'ala da wannan dalilin da ke nuna mana shar'ancin wannan a suratu ali imran aya ta 16 Allah ta'ala yana cewa allazina yaquluna rabbana إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وإن سكي cewa ya ubangiji ya ubangijin mu lalle mu mun yi imani dan haka Allah ka gafarta mana zunuban mu ka kare mu daga azabar wuta sannan nau'i na uku daga cikin tawassulin da aka shar'anta at-tawassul ila Allah bi du'a'ir rajul salih tawassuli zuwa ga Allah da addu'ar wani mutumin kirki da addu'ar wani mutumin kirki shi ne kamar musulmi ya tafi wajen wani mutum wanda yana ganin wannan mutumin mutumin kirki ne kuma mutum ne mai tsoron Allah dangane da abin da ya bayyana a gare shi ya yarda da imaninsa kuma ya ga mutum ne wanda akwai alamun kasancewa mutumin kirki tare da shi da kuma tsoron Allah sai ya je wajensa ya nemi ya yi masa addu'a, ma'ana ya nemi ya yi masa addu'a ya roƙa masa Ubangijinsa ya yaye masa damuwarsa, ya sauƙaƙe masa al'amarinsa, shi ma wannan ya halitta. Dalili kuma shi ne, sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun kasance suna tambayan annabi sallallahu Alaihi wasallam. Abdullahi ibn Abbas. Allah ya ƙara masa yarda ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uridat alayya al-umam an bujuro mini al'ummomi a lokacin da aka yi ni mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faj'ala an-nabiyyu wan-nabiyyan yamurruna ma'ahum ar-ra'd sai wani annabi ya zo ya wuce ko wasu annabawa guda biyu su zo su wuce suna da wasu 'yan jama'a tare da su والنبي ليس معه أحد ولا النبي يزوي وتباب قوة أرنس حتى رفع لي سواد عظيم سيد أكا تقوى مني أكا نونا مني معنا wani dondazo na wasu jama'a mai girma masu yawa yace kultu ma haza nace menene wannan wani irin danzazon jama'a ne wannan ummati hadhihi sai manzo Allah ya ce al'umma ta ce wannan ila sai a ce masa mala'iku sai masa bal hada Musa wa qaumu wannan annabi Musa ne da shi da jama'a shi kila sai a ce mini unzuru ilal ufuqi ka dibi sararin sama fa idza sawadun yamla'u al ufuq sai ga wani dandazo na jama'a wanda ya cika sararin samaniya ثم قيل لي sannan a ce mini unzur huna wa ha huna fi afaqis sama dibi wannan bangare da wannan bangare ma'ana sasannun sararin samaniya kowane bangare ka duba fa idza sawadu qad mala'a al ufq sai gashi taron dandazon ma'ana duhun jama'a ne wanda ya cika kowane bangare na sararin samaniya ila sannan sai a ce mishi hadhihi ummatuka wannan ita ce al'ummarka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب أتي مثلا daga cikin wannan jama'ar akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba yace sun madakala wa lam yubayyin lahum sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gida bayan ya koro wannan labari wa sahabbai shikenan sai ya shiga gida bai bayyana musu komai ba yace akwai mutum dubu saba'in daga cikin al'ummarsa waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai ya wuce wasu ya shiga gida ba tare da ya gaya masa waɗannan mutanen dubu saba'in ba waɗanda za su shiga aljanna ba da hisabi ba wani irin mutane ne menene suke yi fafar alƙaunu sai mutane suka dinga kutsawa kowa na faɗin ra'ayin shi وقالوا wasu suka ce nahnu alladhina amanna billahi wattaba'na rasulahu waɗannan mutanen dubu saba'in da za su shiga aljanna ba da hisabi ba mu ne waɗanda muka yi imani da Allah muka bi manzansa wannan ra'ayin wasu ne fa nahnu hum suka ce mu ne kenan mu ne waɗannan mutanen aw auladuna alladhina wulidu fil islam wasu suka ce ko ku a'a ƴaƴanmu waɗanda aka aihe su cikin musulunci tana wa mu daga baya ne muka karɓi musulunci kenan lokacin da aka aihe ba musulmi ne ba daga baya muka muka karɓi musulunci kenan bayan mun zama musulmi ƴaƴanmu da aka aiho su an aihe su ne cikin musulunci kenan tana yiwa su ne ake ne wasu suka ce wannan shi ne abin da suke gani fa inna walidina fil jahiliya suka ce mu mu an aihe mu ne a cikin jahiliya فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم sai labari ya kai manzon Allah ai ga irin tattaunawar da mutane suke yi waɗanda ka baro a waje bayan sakon da ka faɗa fa kharaja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto fa qala sai ce humul ladina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun su ne mutanen da ba su ruqya ma'ana in rashin lahiya ya same su ba sa bukatan ma'ana tawada wala ya taɓayyaru na ba sa shi'unci wani abu ya same su su ce a ai wane ne ko kuma a dalilin kaza ne wala ya sannan kuma ba sa yin ma'ana yani iktawa iktawa shine kamar in mutum yayi wani rauni haka a dakin da ba wani magani akwai irin wannan ba ana iya samun tabarma aka ta kaba sai a kone ta to kan sai a shafa ma mutum sai jinin ya kame manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka ba su irin wannan yani in wani abu ya same su na rashin lafiya ko wata damuwa wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogaro ne ga ubangijin su shi kare fa qala yani ukasha bin mihsan sai ukasha bin mihsan daga cikin su sai yace aminhum ana ya rasulullah shin ni ina cikinsu ya manza Allah ala na'am sai manza Allah ya ce mishi eh kana cikinsu faqama akharu sai wani ya tashi faqala sai ce aminhum ana ni ma ina cikinsu ala sai manza Allah ya ce sadaqaka biha ukasha ukasha ya rige ka idan kun ga wannan tambayoyin da suka yi ma manza Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kaga suna neman bayani daga manzo Allah har su gane ko su wane ne don haka kenan ya halitta mutum ya nemi mai addu'a a wajen wani mutumin kirki wanda ya gan shi da alamun tsoron Allah ya nemi ya roƙa mashi Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala game da damuwar da yake ciki wannan tawassuli ne wanda ya halitta a musulunci wannan dangane da abin da ya shahi ɓangaren التوسل المشروع ko sai kashi na biyu a tawassulul mamnu tawassulin da aka hana wanda haramun ne a musulunci huwa tawassulu ila Allah ta'ala bima lam yasbut fi shari'a shine tawassulin da tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wata'ala irin tawassulin da bai tabbata ba a cikin shari'ar musulunci cewa ma'ana tawassuli ne ya halitta ko irin wannan daga cikin shi akwai at-tawassul ila Allah ta'ala bi du'a'il mauta wal ga'ibina wal istighathati bihim wa su'alihim qada' al-hajat wa tafrid al-qurbat neman kusanci zuwa ga Allah da kiran matattu mutum ya je kabarin wani matacce ya rika cewa yana kiran wanda an mamacin yana neman yaya damuwarsa ko matsalarsa gare shi wannan haramun ko kuma mutum ya rika kiran wanda baya nan kamar masu kiran aljannu da sauransu ko kuma neman agaji da irin waɗannan matattu ko kuma waɗanda ba su nan da roƙonsu neman biyan bukata da yaya abubuwan da yake damuwa duka wannan bai halitta ba hada mina shirkil akbar wannan yana daga cikin shirka wacce take mai girma wanda yana cire mutum daga musulunci irin wannan tawassulin bai halitta ba a musulunci nabi at tawassul ila Allah ta'ala bi fi'l al ibadat inda al qubur wal adriha bi du'a Allah inda wal bina'i alaiha wa wada' al tanadil was sutur wa na'u dhalika shine tawassuli zuwa ga Allah da tahiya wajen kabururruka a yi wani aiki na ibada a bakin kabari ko a irin gine-ginen da ake yi wani babban mutum wanda mutane suka ɗauki waliyanci suka ɗora masa sai a zo a yi masa wani gini sai mutane su je wajen irin wannan ginin su yi sallah ko su yi sadaka ko su yi wani abu suna neman yaye damuwa ko matsala a wurin to irin wannan tawassilin haramun ne a zo ana roƙon Allah a wajen kamari ana roƙon Allah a wajen irin waɗannan gine-ginen gina ma wani abu akan kamari ma wannan shi ma haramun ko a zo a sanya ma kamari a zo a mishi gini mai kyau a sa hitullu a wajen ko a kawo ma'ana wani zane ko wata riga a sa ma kamarin kamar yadda ake ma ka'aba a zo ana kewayen kamarin ana ambaton Allah a wajen ana neman yaye wata damuwa a wajen wannan yana daga cikin shirka ƙaramar shirka wanda yake kore ma mutum kammalallen tauhidi cikakken tauhidi sannan kuma wannan hanya ce wanda tana iya kai mutum zuwa shirka wanda yake mai girma to irin wannan tawassulin bai halitta ba sannan na uku a tawassul ila Allah بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله وهذا محرم بل هو من البدع المهدثة لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به haka tawassuli zuwa ga Allah da matsayin annabawa da salihai da salihan mutane ma'ana daraja annabawa mutum ya je yana tawassuli yana cewa Allah ya biya masa bukata don darajin annabi ko kuma don darajar waliyewa ne ko kuma don darajar ma'ana salihiwa ne ko kuma don matsayin manzon Allah ko kuma don matsayin waliyewa ne a wajen Allah wannan duka bai halitta ba wannan duka kusakure ne da mutane su amma saboda jahilci irin wannan bayanin da an yi wanda yake ya jahilci hakikanin abin da yake aƙida ingantacciya sai ga kamar kenan an kaskantar da manzon Allah menene laifin wanda zai cewa dan daraja annabi a bashi dan daraja annabi ko Allah ka biya mini bukata dan darajar annabi ko kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ma'ana ka yaye mini damuwa ta dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma dan darajar wani salihin mutum ko waliyi wani wannan duka musulunci bai shar'anta irin wannan tawassuli irin wannan tawassuli haramun ne a musulunci haramun ne a musulunci wannan ya saba ma karantarwar sunnar manzan Allah ya saba ma aqida ta magabata yanzu dole irin waɗannan abubuwa a kula yanzu ko almajirai sai ka ga mutum in yana ta sai ya ce a ba mu dan Allah dan annabi ko kuma a ba mu dan daraja annabi ku taimake mu dan daraja annabi ku ba mu dan daraja annabi wannan duka suna daga cikin kusakuran da mutane suke tawadawa a ciki irin wannan tawassuli a musulunci haramun ne wannan yana daga cikin bid'o'in da aka kago su kuma tawassuli ne wanda Allah bai shar'anta sa ba kuma Allah bai yi izini ba akan wannan dole ne irin waɗannan abubuwa a kiyaye wannan ya saba ma aqida ya saba ma karantarwar magabata to kun ga wannan baitin da malam ya zo da shi a dunkule abin da yake tabbatarwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yana tabbatar mana da mazhabin ahlus sunna ma'ana hanyar ahlus sunna wal jama'a dangane da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam aqida ta magabata ahlus sunna wal jama'a dukkan sahabban manzon Allah babu togiya ba a toge kowane daga cikin sahabban manzon Allah manyansu da ƙananansu gaba ɗaya wajibi ne da musulmi ya zamanto yana son su gaba ɗaya wannan saɓanin shi'a rawafida da kuma annawasu waɗanda ma'ana suke neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ba ta hanyar da Allah ya shar'anta ba sannan aqida ta ahlus sunna suna neman kusanci zuwa ga Allah da san ma'ana alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune matan manzon Allah da kuma banu Hashim da kuma banu al-Muttalib amma shi'a ar-rawafida sune waɗanda suke kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kafirta sahabban manzan Allah a wajensu sahabban manzan Allah kafirai ne har ma su dibi manya daga cikin sahabban manzan Allah khalifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abokan da Umar su ce manyan gumaka ne na Qurayshawa sannan nawasib su ne waɗanda suka kawa adawa kiyayya da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duka wannan ma'ana wannan shine aqida ta ahlus sunna sabani aqida ɗan shi'a rawafida da kuma annawasu rawafid masu kafirta sahabban manzon Allah sannan annawasu waɗanda suka kawa kiyayya da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka wanda abu ne wanda yake ya saba ma aqida ta ahlus sunna wal jamaa shi yasa abinda kawai zai zamantarwa magani wa musulmi shine ka karanci aqida aqida ta magabata wannan shine abinda zai sanya ka huta daga cikin ruku da kuma saba ma aqidan magabata dan haka kenan wannan shine babban abin da ya kamata mu kula da shi mu san shi shi yasa karatun aqida wajibi ne ga dukkan musulmi in dai yana so ya inganta imaninsa sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayinka na musulmi wajibi ne ya zamanto abin kauna a gare ka sannan haƙoƙinsu ka kiyaye su na nema musu yardan Allah subhanahu wa ta'ala da yarda da cewa su ne mafifita a cikin mutane bayan annabawa da kuma manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abinda wannan baitin yake tabbatar mana saboda haka kenan saboda in ce ƙurewar lokaci ina ganin nan ya kamata mu dakata saboda haka wannan manzuma ta shekul islam ibn taimiyya manzuma ce wadda in mutum ya tsaya ya karance ta karatu na fahimta to zai samu tatacciyar aƙida wacce za ta amfane shi a cikin addininsa da kuma duniyarsa da kuma lahirarsa da haka yana da kyau musamman ma ɗaliban ilimi wa'annan baituttuka a yi ƙoƙarin haddace su sannan kuma a fahimci ma'anarsu sannan kuma a ɗabbaƙa abin da suka kumsa wannan zai taimaka maka game da kiyaye addininka sai ka huta daga cikin ruɗin masu ruɗu da 'yan biri'a da kuma 'yan shi'a waɗanda suke ƙiyayya da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke zuwa da abubuwan da suka saba ma aqida ta salaf ma'ana ta ahlus sunna wal jama'a da haka nan zamu dakata sai Allah ya kai mu sati na gaba insha Allah zamu dora daga inda muka tsaya baiti na hudu wanda zai mana bayani akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh